بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالببر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين jiya muna cikin ayat da a gabanin wadda mai karatu ya karanta wadda ka magana akan muraƙaba da mushahada shine mutum ya zama ya kai wajen tsoron Allah har yana ganin Allah kuru-kuru ko ko in bai ganin Allah kuru-kuru shi Allah shi na ganin shi to wata martaba ce ta imani wadda rijalun lahi ka kai a gare ta to shi ne muna cikin bayanin ta ne lokaci ya kure can saman shayi yana cewa yalla mai dirhaza ya ji muraƙabatan sugura in bai samu muraƙaba babba bai samu muraƙaba ƙarama hiya ilmuhu bittila illahi tabaraka wa ta'ala shine sanin shi akan Allah yana leke ala kulliyatil abdi bisa ga dukkan bawa da'iman koyo shi la yakhfa minhu shay'un komi nashi ba zai koyo ga Allah ba hala maqaman fil muraqabati aidan yace wannan wani wani matsayi ne ga muraqaba wa hadhihi al aya li ahli al muraqabati wannan aya ta masu muraqaba ce ita ce wa mata kunu fi sha'anin wa mata tulumin min ƙura'anin wa la ta'amaluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan istufidu na fi wa ma ya zuba an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin wannan ayat ta masu muraƙaba ce waɗanda ka ganin Allah da zuciyarsu ko ko suna ganin Allah na ganin su manista hadara haza imtathala amran lahi duk wanda ya halarto da wannan ya kai wannan matsayin to zai tsayo ga horon Allah wasanaba nawahihi kuma zai nisanci hane-hanen Allah fa innal insana idza qadara idza qaddara annahu ya'malu fahishatan hakika mutum idan ya kaddara cewa yana aikata albasha wa qaddara anna akbara man ya'rifu min kubara baladihi mutsalibin alaihi kuma ya kaddara cewa babban mutumin da ya fi jin kunya cikin garinsu yana kallon ta da yake abin nan labudda an yanzu jira dole sai kaga ya kawatu in akwai sufayen akwai wani shehi suna jin ga su suna wani akwai wani shehi na kallon su to za ka ga sun taka mulki to haka nan dukkan mutumin da mutum ka jin girma ne aka ji gashi yana wani abin da ba daidai ba to in ya ji babban mutumin nan yana kallon shi za ka ga ya dakatar da yin wannan abin fai za ka tara annal kabirin muta'ali mutsaliman alaihi fa zalika azjarru to in ko ya kaddara cewa alkabiru mai girma al-muta'ali wanda ya kama daukaki shine Allah mutsaliman alaihi mai laikinsa ne su fazalika aljarrahu wannan shi yake zama tsawata gare shi don haka in ya kaddara Allah na ganin sa sai ka ga duk abin da ba daidai ba ya bari kuma abin da Allah kwarai ya yi kokarin shi yi shi bil haqqi kana ta imratun min as-salihin ataha rajulun rajul su'in an samu wata mace wadda tana cikin salihan mutane wani mutumin banza ya zo mata yurawa da an nafsiha yana neman ta da kanshi قال الله سيدتي مسا hatta tughliq al-abwab kullan tace mai to duk abin da haka so za mu yi amma sharadi sai ka kulle kofofi duka hatta la yarana ahadun hadda ya zamba wanda ka ganin mu fa qala ar-rajulu sai mutumin yace fa qama ar-rajulu wa gallaka jami'a al-abwab ya kulle dukkan kofofi fa ata ilaiha yazo gare ta qala tace baqiya babani to ko hajji sun rage bakar su ba kala ya ce aina ma ina suke gallakata jami'in gallakata jami'in gallakata jami'in abuwa ka kulle dukkan kofofi kala ta ce la ba ku kulle ba baƙiyar ba baƙiyar babu bainana wa bainan lahi yanzu kuma da ta rage wadda ba ka rufe ba wadda za ka rufe wadda tsakaninmu da allah allah ba zai gane mu ba wal babu baini wa bainaka da kuma kofa da tsakani na da kai waɗanda kofa biyu zo ka rufe su sannan ka zo da abin da za mu yi in ba Allah hadhihi al ma'asiya ana shahadtuka in muka yi wannan sako ni dai na gane ka alaiha bisa ga wannan sakon wa anta shahadtani alaiha kai ko ka gane nan kan wallahu tabaraka wa ta'ala shahada shi kuma Allah madawakin sarki ya gane mu اتهابان البابان لا بد أن تبلغهما أو لا أن نفعل شيئا وأن نقول مراجو إن كان سوء دولة كرد يسوع سنم سنم سجوا هذا ما يمكن وأن أكون بزيما وأن يكيد نجد توبة الله تكما كان شاء شيء rihirin da ya na bangare tun da hayyar da akwai kofofin da ba su rubu ba ko hada tsakanin ka da Allah ba za ta rubu ba haka nan ko haduwar da kake sabon tare da shi ita ma ba za ta rufu ba to yace ala inna awliya la ilaha illa alaihim wa la hum yahzanun ala ku saurara inna awliya allah haqiqa waliyan allah masoya ne kenan la khawfun alaihim babu tsoro gare su wa la hum yahzanun kuma su ba sa bakin ciki fil akhirati a ranar lahira awliya wallahi la khawfun alaihim waliyan allah kan babu tsoro a kansu الخوف مما تتوقع مما تتوقع في المستقبل abin da ka kawo tsoro shi ne tsoron abin da zai auku nan gaba wani huzunu min mamaza shi ko bakin ciki akan abin da ya wuce ne saboda ka kullum tsoro akan abin da zai zo ne damuwa ko da bakin ciki akan abin da ya wuce ne to alwaliyu laysa lahu khawfun fi mustaqbalihi shi wanda awaliyan Allah bai da tsoro akan nan gaba ne shi wala huzuna wala huzunun fi ma maza kuma bai da bakin ciki akan abin da ya wuce shi dukkan bangarorin guda biyu Allah ya tsarfe su ya tsarfe shi gare su min hamid man hum wane ne su awliya wallahi tun da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun to kamar mai tambaya zai tambaya to wane ne su manhum wane ne su yace alladina amanu wa kanu yattaqun alladina sune wadannan amanu da sun kai imani da Allah wa kanu sun kanu yattaquna suna jin tsoron Allah
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
يتقون الله بامتثال امره ونهيه sune waɗanda sun kai imani kuma suna tsoron Allah wajen tsayawa su aikata hore-horen shi kuma su nisanci abubuwan da ya hana wannan ya ci ce wani yantaka lahumar bushura suna da bushara bil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya فسرت في حديث في حديث صحيح صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له ita bushra din nan lahumul bushra suna da bushara fil hayatid dunya a rayuwar duniya to an fassara abin da bushara cikin cikin hadisi sahihi hakim ya fassara shi yace abin da al bushra الرؤيا الصالحة مفلكي نقري يراها الرجل وانت متون كغني سكن كوانا او يرى له كوكو اغانا مسا to shi ake kira bushara wato su waliyan Allah ba su bakin ciki kuma ba su da tsoro kuma suna da bishara tun a cikin rayuwar duniya bishara ita ce mafalki kyakkyawa da suke yi ga kansu ko ko ai musu wa fil akhirati kuma a ranar lahira suna da bishara bil jannati da aljanna wa thawabi da lada la tabdila babu hurhuri li kalimatin lahi ga kalmomin Allah ai la hurfa babu sabani li mawa'idihi ga alqawla zalika almadkuru wannan wancanan ka abin ambata ko alfawzul azim shine rabo wanda yake babba zakara al-awliya zakara al-awliya ko zakara al-awliya ya ambaci waliyai Allah tabaraka wa ta'ala laysa lahu qarabatun shi Allah madaukakin sarki bai da dangi a ce suwa ne a yan uwa ne na wajen uba ko suwa ne a yan uwa ne na wajen uwa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira walaisa lahu jinsun kuma bai da jinsi a ce daga ƙasa kaza yake ko daga kabila kaza yake walaisa lahu watsanin kuma bai da bagiri a ce Allah dan ƙasa kaza ne duk Allah ya saka ka daga wannan walakin lahu awliya amma Allah tana da masoya wa awliya wallahi tabaraka wa ta'ala almuttaquna faqat kuma abinda awliya Allah sune masu tsoron Allah kawai ba tsari ba rage ba ɗayan wane ba ko jikokin wane ko na gari kaza ko na zamani kaza duka ba shi bane ma waliye kawai almuttaquna masu tsoron Allah wata kawa in bisa da al'amuri wasu na bin nahayi ita ko ta kawa abin da ita tsayuwa ga hore-horen Allah da kuma nisanta hane-hanen Allah bittisarin a takai suke nan duk wanda yake tsayawa ga hore-horen Allah bil haƙƙi tun daga farillai har sunnoni har mustahabbai har fadailai kuma yan nisanci hane-hanen Allah tun daga kaba'irori har saga'irori har makaruhai to gwargwadon dai wanda mutum ya tsabbata dukkan bangarorin guda biyu ga kanshi gwargwadon tsawon waliyan saka shi bi ihtisarin fi zahir wal batini boye da bayyane fa ala hada bisa ga wannan auliya wallahi ala kismaini waliyan Allah kenan kashi biyu ne auliya wallahi bil wilayati sugra akwai waliyan Allah waliyan taka karama wa auliya Allah bil wilayati al kubra da waliyan Allah waliyan taka babba al wilayati sugra waliyan taka karama kullu man takhallaqa bi khuluqin madahahu al qur'an dukkan wanda ya wata dabi'a da dabi'a da al qur'ani yayyaba kasabri kama hankuri inna Allah ma'as sabirin wallahu yuhibbus sabirin to wazuhud da gudun duniya was salat alladhina yuqimuna salat wal infaq alladhina yunfiquna amwalahum bil layli wan nahari to dukkan wanda ya rigantu da ɗaya daga cikin ɗabi'un da alkur'ani yayyaba to wannan ya zama waliyan Allah saboda haka in mutum ya sifantu da haƙuri tun da Allah ya bi haƙuri shi waliyin Allah ne in ya zama zahidi mai gudun duniya shi waliyin Allah ne in ya zama mai tsaye da sallah shi waliyin Allah ne in ya zama mai ci da dukiya sai saboda Allah shi waliyin Allah ne kullu khuluqin madahul qur'an dukkan wata dabi'a da alqur'ani yayyaba man takallaka bihi wanda ya dabi'anta da ita fa huwa waliyun shi waliyi ne min awliya'illah na daga waliyan Allah ta baraka wa ta'ala Allah madawacin sarki kenan dai a waliyantaka wannan ita ce waliyantaka sukura duk wanda ya ɗabi'antu da sifa guda daga cikin sifofin da alkur'ani ya yaba to wannan ya zama ƙaramin wali shi yasa muna ce muku wani sarki ya kira wani shehi ya ce mai ayyan zuba wani ya ce akwai su mana ya ce a to yana suke ya ce gani kai yanzu wannan kai yanzu wannan kai wani ina ce kwarai ku yace to kaga an kai ce to duka mutane kashi juna daga waliyul lahi sai aduwul lahi waliyul lahi sai aduwul lahi daga masoyin Allah sai sai makiyin Allah to ni dai na san masoyin Allah nake don haka waliyul lahi nake kai haram kai da yace a to ko ni waliyul lahi Allah Allah saboda haka kaga dai bisa ga wannan kenan duk wanda ya rigantu da ɗabi'a ta kwarai to shi ya zama waliyan Allah Allah ya kara masa da jani karama da Allah ta'ala anhu yana cewa cikin ɗabi'u ɗari uku da sittin idan aka samu mutum ya ɗabi'antu da guda to to ta ishi a rike shi da ita sauran da ba shi da duka a yi mai rangwame Allah shi ran Allah shi ya ke mai kuma a kyale shi a yi mai neman Allah shi mai afuwa a kan ɗabi'a bura kawai kaga da wannan sai kaga dukkan mutane a shirin girki ne tun da yadda mutum musulmi ne lalle bai rasa bura ranar hankuri da kyauta da zaman lafiya da sallah siyarwa kyakkyawan mu'amala ga sunan ɗabi'u ɗari uku da sittin da an samu guda ta farai to a rike shi da wannan dabi'a ta farai ta isa jira sauran da ya rasa ai mai rango mai Allah shi wannan rango mai baki da haka shi wanda da yake cewa rabbi Allah ta'ala anu kaga kenan shi yana kallon kalbun lahi dukkan su waliyan Allah ne don da wannan magana Qur'ani ce duk wanda ya sifanta dabi'a guda ta farai daga sifofin da Al-Qur'ani yayyaba to suna ne waliyul lahi waliyan Allah ne kenan nan duk waliye ne tabaraka wa ta'ala ha wala ya auliya shari'ati yace wadannan su ne waliyai ga haƙƙin shari'a wa tilka hiya alwalatu subra kuma wannan ita ce waliyai ta ka karama auliya wallahi humul muttaquna auliya wallahi sune masu tsoron Allah wa ilayhi yusiru qawlu abi hanifa kuma zuwa ga wannan ne magana abu hanifa take nuni yace idza lam yakun al ulama auliya auliya allahi falaysa lillahi falaisa lillahi min waliyin abu hanifa ke cewa in dai malamai ba su zama waliyan Allah ba to lalle ko Allah bai da ko waliyi guda tun da shi malami duk wanda tabbata dai kana iske shi yana dan kamanta ya da wanda ba malami ba dole a samu ɗaya daga cikin ɗabi'un nan gare shi wannan waliyan suka karama kenan wal walayatul kubra waliyan waliyan suka ko babba man arafa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne wanda ya san Allah maɗaukakin sarki ma'arifatan sani hokal iman ƙari bisa ga imani wa hokal iƙani ƙari bisa ga sakankancewa bal ma'arifatul mushahada irin sani na gani wal iyan da kuma gani kuru-kuru to wannan shi a babban wali wanda shi ne muka yi muraƙaba da mushahada wali babba shi ne wanda Allah ka gani yana jin Allah na gani ne kuru-kuru ko ko a shi yana ganin Allah kuru-kuru amma kamar mun kai bayani zai ganin Allah ba ba waɗanda idon ba sai dai bi ainihin kalbi ne akwai bayan Allah waɗanda su kullun zuciyarsu tana cikin muraƙaba muraƙaba jin Allah na tare da ni yana ganin duk abin da nake to wannan wali guda kenan wanda ya wuce shi ne wali wanda ya kai shi yana jin yana ganin Allah kuru-kuru ba wai Allah ka gane ba shi yana ganin Allah kuru-kuru to shi kuma wannan shi a babban wali kaga su waɗannan sun wuce waɗannan wa zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan kuma falala ce ta Allah wanda yake ba da ita ga wanda ya so wa miftahu hadha kullun huwa taqwa amma mabudin kai ga wannan matsayin ya zan kana ganin Allah ko Allah na ganin ka duka shine tsoron Allah at-taqwa tsoron Allah miftahu jami'il matalibi lil 'abdi shi ne mabudin dukkan abin da bawa ka bada idan ya samu tsoron Allah to ya kai ga sinadarin kowane irin arziki da kuma sinadarin kore kowane sharri duk abin da ya so duniya umran to ta kawa za ta kawo shi kama kama yamli alayna alquran kama yadda alqurani dai alqurani shine ka faɗa mana haka fa innal abda in kana zaliba ilmin bawa in ilmi ya kabada wallahu yaqulu Allah yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah ya sanar shi ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga komai da komai to kaga in mutum ilimi shi ka bada kenan yana son ya samu ilimi ya kama tsoron Allah kawai da ya kama tsoron Allah to Allah shi zai sanar da shi kowane irin ilimi kuma wanda Allah ya karanta su ai bai da karanta su malam saboda haka mai tsoron Allah wanda ka san ya samu ilimi to mabudin ilimi shine tsoron Allah kamar yadda alkur'ani ya faɗi aw qaliba wilayatin ko ko a'a mutum waliyi waliyi ya kasan ya zama kamar yadda mun ka karanto Allah ta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara waliyan Allah ba su da tsoro ba su bakin ciki ya hazanuna alladhina su ne waɗannan amanu da sun kai imani wa kanu yattaqun sun ka zama suna tsoron Allah kaga kenan mai sun ya zama waliyi har ya kai matsayin mushahada to ya kama tsoron Allah bi tadarruzi da ya fara nisan ta kaba'ira gaba daya kuma ya kama nisantar saga'ira sannu-sannu ya nisanci makaruhai ya ɗauki wajibai gaba ɗaya ya ɗauki sunnoni da mustahabbai da faza'il yana ta yi billahi wa nahar shi kenan sai ya yi taraki ya kai ga matsayin muraqaba da matsayin mushahada ya zama wali kenan ta imtisalu amrillahi wa jinabu nahyi ta horuwa tsayuwa ga hore-horen Allah da kuma nisantar hane-hanensa kenan mai sun zama waliyi ga hanya nan ya kama tsoron Allah kawai au zalibar janna ko kuwa zan mutum aljanna yake bada dukkan mu muna bada ta Allah ya ce mu iddal muttaqina aljanna ba an tattale ta ne kawai ga masu tsoron Allah su mai so ya samu aljanna ya kama tsoron Allah au zalibar najashi minan nari ko ko mai son ya tsira daga wuta Allah ya ce sun mun najjal ladina taqaw za mu tsirar da waɗanda suka ci tsoron Allah za mu tsirar da su daga wuta ka ga mai sun tsere ma wuta kenan ya ji tsoron Allah ba da ku wa inna minkum ba'du bayan wa in minkum illa wariduha dama ya zo wa in minkum illa wariduha menene ka da ala rabbika hataman maqdiya kuma rajul ladina taqaw to wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya babu ɗaya daga cikinku face sai ya shiga wuta waridu ha malamai sun yi sabani wasu suka ce ganinta ne wasu suka ce a'a shigarta ne wa in minkum illa waridu ha ba ɗaya daga cikinku face sai ya shiga wuta kana ala rabbika hatman maqdiya wannan ya zama hukunci abin hukuntawa na wajibi daga Allah to magana guda kenan kenan bisa ga wannan kowa sai ya shiga wuta bisa ga wannan abin da ya sa kowa sai ya shiga wuta saboda shi siradi ba a shiga aljanna sai an wuce shi shi ko siradin bisa ga wuta yake gice to ba yadda za a yi wuce shi ba yadda za a yi wuce siradi sai an bi bisa gare shi ko bisa ga wuta yake kenan kowa sai ya shiga wuta bisa ga wannan duk mai shiga aljanna sai ya shiga wuta ko ko wariduha sai ya gane ta wa in minkum illa wariduha babu ɗaya daga cikin kufati sai ya ga wuta shi yasa annabi annabi warfa arafa makanan aliya annabi idris da ya abuta da azra'ilu mun karanto baya sai wata rana azra'ilu ya zo ya ce ya ɗanɗana mai mutuwa ya jiya sai ya ɗanɗana mai ya ce to ya jiya to ya ɗanɗana mai ya kai shi wuta ya jiya ya shiga wuta ya jiya ya ce to ya kai shi aljanna ya jiya ya kai shi aljanna da ya kai shi aljanna ya ce bai fito ya ce na shi hawa ba gani dama Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti na ɗanɗana to wa in minkum illa waliduha na shiga yanzu ko Allah ya ce khalidi la fiha abadan na shiga ban hita ga wani kauye ya ce har yanzu yana kan bai annabi Idris wa rafa ana wa makanan Ali ya sama da hudu duk labarin da kuka ji ba ba ta tsuriya wace kuma ba wai keɓance ne ga waɗancan al'ummomin ba duk abin da kun kaji an wa wani cikin al'ummomi yanzu ga cikin wannan lalataccen zamani akwai waɗanda aka waɗannan martabobi cikin ummatu muhammadu sai dai allah ya koya abin ne sai wanda allah ya gana akwai su saboda haka min kowa da ruwa to shine babu ɗaya daga cikin kufaci sai ya shiga cikin wuta kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan ayar sami'a hadha yahudiyyun wani ba yahudi ya ji wannan wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku sai ya shiga wuta wa qala zai ta in kana hadha haqqan in dai wannan gaskiya ne wa nahnu antumul muslimuna sawa'un kenan da ku musulmi da mu yahudu da dai tunda kowa sai ya shiga wuta kullu na fin nari duk wuta za mu shiga ya ji ta daga sassa qala lahu alimun sai wani malami ya ce masa to sun mana da jallabi na takau sannan mu tsira da sulhuka ila su ko sun san ba su da takawa na hannu yanzu na takawa mu bayan mun shiga wata tsoron Allah yana kirar da mu wa antum tabquna bin nari ku ko ku wanzu a cikin wuta fa arafa farqa bainahu ma sai gane a bambanci tsakanin su shi musulmi ko ya shiga wuta fita zai to kuma ko shigar dai ai majazi ne kawai don mutane suna ƙetare siradi gwargwadon martabar su ta imani wasu bisa hikahikan mala'iku wasu ma ba su kusan sun wuce ba wasu saboda miyagun ayyukansu za su yi jan ciki wasu har su waɗa jahannama su yi hursuna sannan a cece su da a ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan su koma aljanna to shi ne shigar amma ba wai dole sai mutum ya shiga ya babbage kamar wanda aka babbage musuru ba a'a da yawa mutane ba su kusan siraɗin ba sai sun gama sun wuce su san baya shin ina siraɗi ya ce tuntuni ka wuce baka sani ba Allah ya samu cikin su yana daga cikin falaloli na ɗariƙa tijaniya daga cikin alƙawallan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya washe wa tijani radiyallahu ta'ala anhu ya roƙe shi ce ya rasulullahi ka yadda duk wanda ya riki wannan ɗariƙa bisa ga sharuɗanta da ladubbanta har ya koma ga Allah cikin ta zai wuce siradi bai san ya sani ba yace na yadda da wannan bisa ga haka dukkan nan ɗariƙa tijaniya mutamassiki bi hadal haqqi insha Allah bai samu haka Allah ya tabbatar da mu akan wannan to innama shi ne ce annajatu minan nari innama tunalu bittaqwa tsira daga wuta dai ana samu ne ta hanyar tsoron Allah aw kana abdullah wa adawun ku ko yanzu ba wa shana da makiya yakidu na wasu da kai mai makirci in tasbiru wa tattaku Allah ya ce in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah la yadurukum la yadurukum kaiduhum makircin su ba zai fice ku shay'an wani abu ba to kaga kenan wanda adda makiya da yawa yana son ya tsere musu ya ji tsoron Allah tsoron Allah ya isa kariya ga makircin su aw zaliban uquba ko ko mutum yana son ya karshe la farai Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshen farai ya tabbata ga masu tsoron Allah aw kana al abdu fi shada'ida ko ko baba ya zama cikin tsanani yuhibbul faraja minha yana son Allah ya kuranye mai su Allah ya ce wa man yattaqillahi ta'allahu makharaja duk wanda ya tsoron Allah Allah zai saman masa mahita wayar su komin haifu la ya tasibu Allah zai ba shi arziki inda baya zato aw ko ko arada taysira ko ko bawa yana da ya samu sauki fi umurihi a cikin dukkan al'amura ne kama aranna jami'an kama wada dukkan mu dai haka muka so kowa na so sauki cikin al'amari ne inji shehu yace wa man yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra duk wanda ya tsoron Allah Allah zai samu sauki a cikin al'amari aw arada bushra ko ku yanna bushara fi duniya tun nan duniya da wal akhirati da lahira Allah ya ce lahum al bushra suna da bushara fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirati kuma da kuma ranar lahira aw arada mahabbatallah ko ku mai son Allah ya so shi Allah ya ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah aw arada al karama ko ku yana nan karimci Allah yana cewa inna akramakum indallahi atqakum mahi girman gurin Allah shine mahi tsoron Allah hadha miftahu matalibina jami'an yace tsoron Allah dai shine mabudin dukkan abin da muka bila wa rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu manna Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada yakbituhum al anbiya wa shuhada limakanihim min al haqqi aw liqurbihim min al haqqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana da wasu bayi su ba annabawa bane ba shahidai ba amma annabawa da shahidai suna kishin su limakanihim saboda matsayin su martaba su min alhaqi daga Allah aw li qurbihim ko ko don kusanci su min alhaqi daga Allah ala lahu arabiyyun sai wani balarabin ko yace ma annabi sifkum lana sifanta mana su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kale ce nasu mutane ne min abna'in nas diyan mutane ba mala'iku ba da ruba ba mutane dai ne diyan mutane isama wadanda suka tattara billahi saboda Allah to wadannan su ne mutanen da su ba annabawa ba kuma ba shahidai ba amma martabar da Allah zai ba su annabawa da shahidai sai sun kishin wannan martabar saboda haduwar su don Allah kawai don zakin Allah lillahi laysa arhamin ba don zumunta ba jama'atun wanda ta hada su wala li amwalin yataqasamunaha ba don wasu kudi da suka rabu ba bal istamahu balle sun taru ne fi zatin Allah cikin zatin Allah soyayya su kawai saboda Allah ce ba ƙari ba rage to su ne waɗanda annabawa su kishi da shahidai ya tajala suna suna zama da juna fillahi cikin sha'anin Allah wa yatadawaruna suna ziyartar juna fillahi saboda Allah wa yatabadaluna suna kyauta ga juna fillahi saboda Allah kuma allazina lahum al-amn indama yahzunu an-nas sune mutanen da za su zama cikin aminci sanda mutane ka bakin ciki المتهابون بالله ما سوية جونا سبول الله المتهابون بالله ما سوية جونا سبول الله ينصب لهم منابر أنا كفى مسو منبروري معنا كشن كشن من نور النحس ويظلون ويظلون أي مصر إنوا تحت ظل العرش أركسين إنوا العرش يوم لا ظل إلا ظله رانا دباب إنوا إنوا الله وظل العرش إنوا إنوا العرش كو يستظل تحته سبعة سبعة إتكو إنوا العرش akwai mutum bakwai waɗanda kashe inuwar nan dai ya magana akan soyayya saboda Allah wadda ita za ta ba mutane wannan martaba to kuma in mutum ya shiga cikin masu masu waɗannan masu soyayya saboda Allah ba shakka zai samu shiga cikin waɗanda annabawa da shahidai ka ka burin su ka kishin su saboda matsayin da Allah zai basu to shine shi yace wa zillul arshi yastadillu tahtahu sab'atun ita ko inu al arshi akwai mutum bakwai waɗanda za su yi sha'inwata na dai al imam al adilu limami adili nan ba ana nufin mai bada sallah ba abinda ya sa aka kullum aka ce imamu wannan ka gaugawa zuwa ga mai bada sallah saboda sallah ita ce mahi girman ayyukan da bawa ka yi to shi yasa wanda duka shugabanci sai aka ce liman sai a yi saurin cewa shi amma duk wanda a shugaba ga al'umma sai suna ne liman to nan dai ana nufin al'imamu al'adilu sarki wanda adili da ko gwamna ne ko sarki na ko ciyaman ne ko kwamishina ne ko shugaban wani ma'aikata ne ya dai zama adili to zai shiga cikin inuwa Allah ranar alkiyama Allah zai sa shi cikin inuwa al'arshi Allah ya samu cikinsu washabun labi na sha'afi ibadatin lahi da kuma saurayi wanda ya tashi cikin ibadar Allah shi da dai bai san sako ko bai san wasa ba tun tashi ne cikin samari yan gane kashinin ibada shike har ya koma ga Allah to shi ma wannan ranar alkiyama yana cikin inuwa ta al'arshi wal mutahabbani billahi da mutum biyu da kasan junan su saboda Allah kawai ba zumunta uwa babu ta uba babu ta siyasa babu ta zaman gari babu ta kabilantaka a'a abin da ya hada su kawai Allahu to wannan hadin shi ko waɗannan junan da suka so juna saboda Allah saboda wannan soyayya Allah zai musu inuwa ranar alkiyama a cikin al'arshi ورجل قلبه متعلق بالمسجد idza kharaja minhu hatta yarda ilayhi da mutumin da kullun zuciya ta yana rake ga masallaci in ya hita zuciya ta yana nan ga masallacin har shi dawo kamar da ya hita sallar asuba yana nuna tunanin zuwa ajima za mu koma sallar azhar in ya yi azhar ya hita zuwa ajima yana nuna tunanin dawa da asar in ya yi asar yana nan yana tunanin dawa magariba in ya yi magariba yana nan yana tunanin dawa isha'i haka dai haka dai kullum kullum haka mutum yake to shi ma wannan ya zama kamar kullum cikin masallaci saboda zuciya sai muta'alliqatun bil masjidi to shi ma ranar alkiyama Allah zai sashi cikin inuwa al'arshi wa rajulun da wani namiji wani mutum kuma da asu imra'atun zatu mansibin wata mace mai matsayi wa jamalin da kyau ta kira shi wa qala yace inni akhafu Allah ni ina tsoron Allah ya samu dama gara basa amma kuma saboda tsoron Allah ya ce wallahi ba zan yi ba ina jin tsoron Allah to shi ma Allah zai tashi a cikin yan wasai ta al'arci ranar da babu yan wasai sai tashi wa rajulun da wani mutum zakar Allah khaliyan wanda ya tuna Allah shi kadai fa fadat aynahu idan su sun ka zuba bidumun da hawaye shi kuma haka kawai tsoron Allah ya kama shi sai keshi da kuka shi kadai to shi ma wannan Allah zai mai ilwa rana ranar alkiyama cikin yan al'arci wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin da kuma namijin da yayi sadaka wata irin sadaka fa akafaha ya koye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tasaddaqat bihi yaminuhu hadda ya zama haunin sa bata san abin da dama ta yi sadaka da shi ba sadaka ta koye kenan to shi ma Allah zai sa cikin ido al'arshi ranar da babu ido sai tashi to wannan malamai suka yi tawili akai sadakar da mutum zai yi da dama hauli ba ta sani ba ai abu ne wanda yake da wahala amma mai basuwa sadda ya basuwa wanda an ka ba bai san bai san sadaka ta an ka ba shi ba wannan yakan faru cikin mu'amala ta ciniki ka zo yana sai da yana sai da yana sai da buhun dawa abinda buhun dawa nan yake a yanzu zo buhun dawa yake dubu sittin da biyar ku ko sittin kawai to Allah mai zai sittin mako ya yau ka zo yana sai da buhun dawa dubu sittin da biyar sai ka yi tsaye ka ce kai Allah ya dubu sittin gare ka to shi ko saboda ra'afa da rahama yana son shi sauki sai ce malam buhun nan dubu sittin da biyar aka sai ga sunan ga sunan na zai zokan kai ko kai tsayin ka to dai ga abin ya zama kiki ka gaji to malam ka kudin shi ya san yi tsaye dole sai gaji ka tun da ya tsaye da yan wasu kai ko kana ganin iya ka gaskiyar ka wallahi an ba ka sai dai ka tsaye ka to amma shi saboda ra'afa da kila ganin halin da ake cikin to amma ma dubu sittin din ka dauka ya baka sadaka shi shi taniya sai sadaka amma kai baka sani ba to wannan sadakar da hannun dama ta yi kenan hannun wani bai sani ba akan samu haka tsakanin mai sai da mai sai zuwa ko tsakanin mu'amala shi ne sadakar da wato ra'afa tsakanin mahausa ya guda biyu guda ya taka mulki bai take haka kwano ba shi kuma sai ya sai sassa ta ba gudan to irin nan ne sadakar da hannun dama ta yi hagu ba ta sani ba to nan ne mai yin haka nan shi ma yana daga cikin waɗanda Allah zai sa cikin inuwa sai a ranar alkiyama dama annabi ya yi magana ce samhin idza ba'a wa samhin idza shara mai rangwame idan ya saye mai rangwame idan ya sai suwa to ta nan ne dai irin wannan sadakar hannun dama ya basuwa hannun hauni bai sani ba ta nan ne abin ka faruwa wa rajulun haula'i sabatun yace waɗannan mutum guda bakwai ne yadhilluhum Allah Allah zai musu ilwa fi zillihi cikin ilwa ta yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu ilwa sai tashi to Allah ya sa mu mu kwashi dukkan waɗanda dabi'o'i in kuma ba mu kwasa ba Allah ya sa mu kwashi wasu kuma da dai abin in ka fi dabi'o'in nan da waya sai ka bi mutane kowa na da guda i sai ka bi mutane sai ka iske mahi yawan mutane suna da guda guda to Allah ya sa mu cikin ilwa ne aizar hadhihi al-khizal yace mahi saukin waɗannan dabi'un guda shida al-mahabbatu billahi soyayya saboda Allah wal mar'u ma man ahabba mutum ko yana tare da wanda yake so kaga duk in waɗanda sun buwaya to ka so mutum saboda Allah kawai ba don kuɗin shi ba ba don zumunta uwa ba ba don taɓa ba ba don zaman gari ba don kabila ba a'a wani tsakanin da shi zaman Allah ne kawai to ka shiga cikin waɗanda Allah zai wa inwa ranar da babu inwa sai tashi anta ma'a man ahabbta kai kana tare da wanda haka aw da Allah laysu bi qabilatin sai wai ce wani yan Allah dai ba kabila bane wala jinsin kuma ba jinsi bane a ce dan kasa kaza ne babu babu kabilar da cikin ta kadai Allah yake waliyai ko ko cikin ta aka waliyai babu har larabawa kuma babu wata kasa da nan ne an ka kebe da waliyai tare da ana samun wasu kasashen sun yi wasu kasashen waliyai ana cewa kasashen magrib suna da waliyan Allah saboda an ce a sharku mazharu a da'ibillahi wal garbu mahfa a da'ibillah gabatan an mabayyanar abubuwan mamaki na Allah shi yasa mafi yawan annabawa daga gabas an kai su to shi kuma yamma mahafa a da'ibillah yamma kuma nan ne magoyar abubuwan mamaki na Allah sai zama mafi yawan waliye kuma ana yin su yammacin duniya to amma tare da haka dai ita waliyantaka ba ta keɓe ƙabila ba ba ta keɓe jinsi na gari kaza ko ƙasa kaza ba duk wanda ya tsaya tsakani da Allah bisa ga wannan abubuwan da mun kawadi to zai zama waliyan Allah innama kullu man ahabba Allah wa ata'ahu sanin dai dukkan wanda ya so Allah ya wa Allah da'a ya dukulu fi hada zai shiga cikin waliyantaka qala salman al-farisi salman al-farisi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawman wata rana wa huwa yumazihul mustafa sallallahu alaihi wasallam yana mai mizahi irin da ya wasa ta wasa dai haka tsakanin abokai guda biyu ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alladhi ma ja'ala al-amra bi yadika yace ya rasulullah na gode Allah da ba ga hannunka ya sanya al'amarin ba law kana al-amru bi yadika da al'amarin nan ga hannunka yake la ja'altahu li abi talib da ka san ya shiga abu talib ko abu lahabi da abu lahabi walakin lamma kana al-amru bi yadillahi amma da yake lamarin ga hannun Allah shike ana ni min faris daga faris da nake wasu haibu su haibu hada wanga min ar-rum daga kasar rum yake wa bilalu bilalu min al-habasha daga habasha yake shammamna mun shaqi hada tiba wannan kamshi al-fa'ili mai fuskutuwa allazi habba minka wanda ya fuskuto daga gare ka wa zakima anhu abna'u ammika diyan amminka sun kai majina akan shi wa wa amaminka da ammominka alhamdulillah na gode Allah hada dalilun ala anna al-amr bi yadillah wannan yana gwada dai al'amari daga hannun Allah ne kullum muna faɗi wajen maulidi mutai ai imani da annabi da sun ji ai rabo ne kawai na Allah tun daga su Abu Lahabi ga su wani dunin bugirata ga su abu jahil a amamu da akawarun annabi sallallahu alaihi wasallam sun kishi har suratu tare da sun kowa sani ne amma sai kaga al-bilalul habaji daga habaji bakin girin yace sai muhammad to haibu ya taso daga rubi yace sai muhammad salmanul farisi ya taso daga faris yace sai muhammad ga yan gida sun ki Allah ya sha maka ce musu baiwa ga baki sun rike sun ce sai shi to wannan baiwa Allah ne to shi ne zama da yake ce ma annabi na gode Allah da ya ce a sai sa al'amarin nan ga hannun Allah yake ba gare ka ba don inda kai ne da yan gidan ku za ka ba ka kale mu amma da yake ga hannun Allah yake sai ga mun samu ga yan gidan ku ba samu ba to haka lamari yake shi imani kamar wanda muke wannan kullu kyauta ce da Allah wanda Allah ya zaba da shi ya dace wanda kuma Allah bai zabe shi ba ko gidansu a karbon imani ba zai yi ba to mun gode Allah da Allah ya samu cikin mu ne لا تبديل باب الغري لكلمات الله كلمة من الله لا خلق لمواعيده باب باب ساباني لألقول الله الله لكم كتنشي ذلك وأن ذلك هو الفوز العظيم شيني ببارم سألوا رسول الله سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم سنت بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عن هذا عن هذه البشرى تقولنا بشارة لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال يسي mazatin nubuwatu annabta dai ta wuce walan tauka illa mubashshiratu ba abin da rage sai basharori qalu sai suka ce mai wa mar mubashshiratu to menene basharorin qala ta ar-ru'ya salihah kikkiawan mafalki yara har rajulu as-salihu wanda namiji na Allah salihi yake yi da nafsihi ga kai ne aw turana hukuku da ke ganan masa to shine a shi ne abin da ya rage shi ne bushara ɗin warruɓaya mafarki juzu'un min sittatin wa arba'in juzu'an yanki ne daga yanki arba'in da shida minan nubuwata daga annabta mafarki kyakkyawa yanki guda ne daga yanki arba'in da shida na yankoki na annabta inda annabi sallallahu alaihi wasallam wadalika wanda annanka أن رسول صلى الله عليه وسلم جاء من الله صلى الله عليه وسلم بإذن عيكوشي وأقام بمكة يزدون مكة ثلاث عشرة سنة شكرا هو شرف وهاجر يهي هجرة إلى المدينة زواج مدينة ومكة يزدون مدينة عشر سنوات شكرا هما مدة النبوة مدة النبتة لوكة انت ثلاث وعشرون سنة شكرا وتو عشرين أبني سنة سنة ستة أشهر منها وتا وتا وتا شدة daga cikin su kanat nubuwatu annabta ta zama taji tana zuwa manaman cikin kwana wata tatun ashhurin wata shidda kuma nisbatuha dangantaka su min 23 sana in an dangana su daga shekara 20 da uku juz'un yake na min 46 juz'an na yanki arba'in da shida minan dubu wata na daga annabta ha za ma'anar ruɓaya wannan shi ne ma'ana an ruɓaya kama anna shubal imani kama yadda yake hanyoyin imani sittafin wata kuna saba'in da shida ne juzu an yanki a alaha mai ɗaukaka su la ilaha illallah muhammadu rasulullah la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa adanaha mai ƙarfin imatatul azab kusar da kazamta an sabilin musulmi na ga hanyar musulmi arrubayar saliha kyakkyawan mafarki yara har rajulu wadda mutum ka gani autura da hukuku a ganin mai mun yi mamawarkin kaza arrajulu salihu la ya kharju min ad-dunya yace mutum nagari ba zai hita duniya ba hatta ya rama qadahu fil jannati sai ya ga mazauninsa a cikin aljanna dukkan wani mutum na kirki bai mutuwa kafin ya tashi barin duniya sai Allah ya gwada mai inda zai zauna a aljanna aw yuranahu ko ko wani ya ganan mai hadhihi hiya al-mubashshara al-bushra wannan ita ce bushara ita ce bushara wannan shi yasa dukkan mu yanzu tsoron mutuwa muke dukkan mu ba zan ba ko akwai su su bayan da Allah ya kebe amma dai wani yawan mutane tsoron mutuwa kai sai dai shi Allah sanda duk mutuwa mutum ta yi kusa sai Allah ya ɗebe mai tsoron mutuwa kuma wannan yakan faru ne ta dama abin da mutum da tsoro bai san yadda ta zama ba to amma da an gwada mai cewa ga abin da Allah ya shirya ma a lahira sai ya zan marmari ya kai yayi maza maza maza ya kai wurin sai ya zan tsoron mutuwa ya ɗebe son mutuwa ya zo kusa tsoron gamuwa da Allah ya tafi son gamuwa da Allah ya zo sai ya zan mutum ba bisa ga tsoro da hirgita shi ka tafi a lahira ba bisa ga so ne da yarda ta wannan kuma farla ce Allah gawa musulmi saboda ɗaya da ke wasu da Allah to shi ne yake cewa amma amma nubuwatu amma annabta ba kadin kazan ita kan za kare wa baqiyal ilhamu ba abin da rage sai ilhami ilhami wani ilimi ne wanda Allah ka ba bawa tsakani ne da bawa ba tare da wasu ba kuma ilimin nan idan ya zo wato ba abin da ka iya karyata shi wanda kasan yanzu in ka ce kana jin kishirwa ni ce karya ka kai to ni dai ka karya tun da kai ka san abin da ka kai kuma in duk duniya sun taru sun kace baka jin kishirwa ka san wallahi karya ne ta kai to haka ilhami yake wani ilimi ne bainal abdi war rabbi tsakanin bawa da Allah kuma yakan samu ne galibi ga mutane masu tsoron Allah man amila bima alima wa rasulullah ilmu ma lam ya'lam duk wanda ka aiki da abin da ya sani to Allah zai gane da shi ilimin da bai sani ba to ta nan sai Allah shi sai masa ilhami ya sanar da shi tsakanin shi da shi ya sanar da shi abubuwan da haka suke wani lokaci wani salati wani lokaci wata addu'a wani lokaci wata hikima wani lokaci wani magani kuma abin nan gaskiya ne kuma zai zo daidai da alkitabu wa sunna shi kenan sai ba shi aiki da shi kuma wannan Allah ne ya ba shi saboda kusanci ne ga Allah da kuma tsoro ne ga Allah kuma wannan abin ba zai kace ba matuƙar ka'aba na nan matuƙar alƙur'ani na nan matuƙar alƙur'ani Allah bai doke shi ba matuƙar baitul ka'aba na nan to ba za a kace sila tsakanin Allah da bawa ba da shi Allah da kai ne shi ka sanar da bawa wani abu kuma abin nan haka yake gaskiya ne ko Qur'ani ba tare da wai ya ce annabi ne ba kuma ba tare da ya ce manzo ba ne amma saboda dangantakar da akwai tsakanin Allah da al'umma da ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shi ake kira ilhami to annabta ta tafi yanzu kan Allah shi aiko mala'iki ya zo ya faɗa ma wani cewa kai annabi ne je ka isar da sako ga wane ko ko kai annabi ne wannan ya kare tun daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya faɗa ma kana Muhammadu da ba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin annabi shine cikon annabawa ba wani annabi bayan shi amma shi ilhami ba zai kare ba matuƙar alqur'ani na nan matuƙar baitul ka'aba tana nan sannan hadisi ya faɗa ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillahi ku ji tsoron hasashe na mu'mini haka dai ya kila magana ya faɗi sai ku ga su sarka ta zo daidai da amin to wani lokaci Allah ne ka bude taga ta gaibin Allah ko ne faɗi daidai da abin da Allah ya kaddara sai abin ya zo haka ya ce za a yi ruwa gobe sai a yi ruwa ya ce ba a ruwa gobe sai a ki ruwa ya ce bana sai an yi alheri kuma sai a yi ya ce bana za a samu kuɗi sai a yi da irin waɗannan duk mubashiratu ne waɗanda ta ilhami daga Allah zuwa ga bayi ne ake samu kuma gaskiya ne ba rajaman bilgaibi ba ne kuma ba ƙetare gona da iri ba ne Allah ya tabbatar da haka annabi ya tabbatar da haka saboda kusancin bayan Allah da Allah aka samu wannan to annabta ta ƙare amma ilhami bai ƙare ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam lamma lamma ugulika babun nubuwati sanda an kulle kowa annabta fataha Allahu babal wilayati sai Allah ya bude kowa waliyantaka fal awliya'u waliyai rusulu su an manzannin rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu annabta akwai waliyantaka la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai rusul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawjuduna samammu ne su ne yana cewa ulama ummati ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ta suna kamar annabawan bani isra'ila wal ulama wa rasul anbiya kuma annabi yana cewa malamai su ne magada annabawa لتقوم الحجة على بقية الأمم kuma wannan don hujja ta tsayu bisa ga sauran al'ummomi don da an ce annabta ta kare kuma babu waliyai masu ilhami babu warasul anbiya'i to da kenan da bakin zamanin annabi komai ya kare to amma sai Allah ya gadar da nurin annabta ga zababbun mutane fi ummati Muhammadin sun ka zama matsayin annabawa sai ya zama annabin kullum kamar shina nan don tare da ya koma ga Allah amma nuri ne yana nan yana taryani cikin malaman al'umma ne sun zama kamar kenan annabin na nan don su isar da sako ga dukkan wanda an ka haifa ba wanda zai zo daga karkashin sai ai ko da zo annabi ya wuce saboda haka sako bai zo gare ni ba a'a yanzu ma in ka diba cikin wannan rayuwar tamu manzancin annabi ya yi kai ga al'umma bisa ga zamanin annabi kanshi saboda ko ina annabta ta iza malamai sun samu qur'ani an buga da dukkan bayanan da annabi na addini an kai saboda ka ba mai uzuri ranar alkiyama ba zai ce ma Allah ko da nizo annabi ya wuce don haka sako bai kawo gare ni ba to saboda haka dai annabi ta wuce amma kuma ilhami yana nan wali yana nan masu isar da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyamati har zuwa ranar alkiyama mu je wala sun kaulu wala yahdunka qawluhum إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يذل قولهم kada magana su ta bakanta ma suke laka gare ka da suke zama lasta mursalan kai ba manzo kake ba ba aiko ka an kai ba au gairu ko wani haka in sai ma izgili suna ta ba aiko ka an kai ba to wannan maganar tasu kada ta bata ma da ya rasulullahi innal izzata haqiqa girma dai lillahi ya tabbata ga Allah jami'an baki daya alquwwatu qarhi lillahi na Allah ne huwa samiu Allah shine mai ji alalim kuma masani Allah huwa almu'izzu Allah shine mai girmamawa wa huwa almuzillu kuma shine mai kaskanta man ta'azzaza bi ghairillahi duk wanda ya fadi girma ba da Allah ba zalla zai kaskanta ومن أراد العزة وليده جرمما فليعتزز يبدي جرما بالله إلى الله تبارك وتعالى وذلك وانتعلنك أن يعرف نفسه شيء يسان كيلي ومن عرف نفسه دول يسان كيلي عرف ربه يسان أبنجلي ومن عرف نفسه ولي يسان كيلي بالمذلة لكسأنت يسان شيء كسأنت سيلي عرف ربه بالعزة تزيسان أبنجلي سنة جرما tunda shi dalili ne rabbuhu azizun wa man arafa nafsahu bil ajzi wanda ya tabbatar da cewa shi gajeye ne bai iyawa arafa rabbahu bil quwwati zai san ubangiji ne mai karfi ne wal qudrati da kuma iko wa man arafa nafsahu wanda ya san kai ne bil bukhli da ruwa arafa rabbahu zai san ubangiji ne bil karmi da karimti kullu sifatin kowace sifa ta tana komawa ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki yabqal abdu ko wace sifa kyakkyawa sai ta koma ga Allah yabqal abdu sai bawa shi wanzu khaliyan mawahimci min hada gareta dukkan sifatul jimal wal karam na Allah ne Allah huwa al-karim Allah huwa al-mu'ti Allah huwa huwa ar-rahman dukkan sifofin da na kamala sai su koma ga Allah idan sifofin suka koma ga Allah sai ka gane ka zindirma ka da ko guda in aka gane ka karimu to Allah ya arama in aka gane ka alimu Allah ya arama in aka gane ka sultanu Allah ya arama amma dukan sifofin gaba ɗaya na Allah na sai gwargwadon abin da ya ga dama ya arama kai rigantu da shi a gane ka da shi amma ba don Allah ya rigantar da kai da wannan sifa ba ba ka da ita baka santa ba to shi yasa in ka san kanka kai makaskanci ne sai ka gane Allah madaukaki ne in ka san kanka ajizi sai ka Allah ka gane Allah qadir ne in ka san kanka bahilu sai ka san Allah karimi ne haka dai sufin ka taya ya buƙal abdu khaliyan bawa zai wanzu mawahimci min hada gare ta fa idan kenan as-sifatu kullan sifofin kamala dukkan su lillahi na Allah ne tabaraka wa ta'ala madawakin sarki idan tasafa Allah bi sifatihi idan Allah ya sifanta da sifofi ne ya doki abi ne baqi al-abdu laysa lahu indahu shay'un sai bawa ya wanzu bai da komi min alkhairi daga alheri kuma duk haka muke duk wanda ha gani da kudi mawadaci Allah na ya amai fi ginahu wanda ha gani da ilimi Allah na ya amai cikin ilimi ne wanda ha gani da tausayi Allah ya amai cikin rahama ne wanda kowace irin sifa ta kamala wanda aka yi ga dan adam to asalin sifar ta Allah ce bawa bai da komi sai abin da Allah ya amai ciki kuma da ita ya ka tafasumi da ita ke albakari ba haza wannan yadda ba da haza don wannan wannan ne yara yura yara ahlul fadli annahum laysa indahum shay'un mutanen balala suke gane cewa su ba babu komai gare su min alkhairin daga alheri duk sanda kan dangan da su algawa ta mala ta ilimi yana ga Allah in ka dangana mai sarauta ce Allah ke asarki duk abin da zaka dangana mai ya san ana mai an kai su mutanen balala har abada ba su dokar sifa ta bare ko guda su azama kansu saboda sun san sifar ta Allah ce sai dai a gare ta gare su gwargwadon wanda Allah ya gada mashi ara musu ita saboda haka kayan Allah ne ba nasu bane shi ne yake cewa fa da hada don wannan ne yara ahlul fadli mutanen barara suka ganin Allahun su laysa indahum shay'un ba su da komai min alkhairi na daga alkhairi an mun kai inda za mu ga ko to za mu ga nan abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu lalace inda mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauka mana abin da tsananta Allah ya karbi ibadan mu Allah ya warware mana matsalolin mu Allah ya dauke mana yunwa da tsada Allah ya bawa da mana mai albarka Allah ya dauke mana tsoro ya bamu kwanciyar hankali muna sai musulmi murna akan yaran malam Abubakar da aka sace su goma sha bakwai su goma sha bakwai malam Abubakar ni sunan gani na malam Abubakar gidan ba ku sun malami ne mai karanta da almajirai aka sace almajiransa guda goma sha bakwai to yau ne Allah ya mai dan mai ne ga aminai kuma mun da labari gwamnatin ta ta yi daukari kwarai wajen karrama su kamar yadda yake buga min tawaya ban gani ba ko wani yaro an bashi buhu biyu buhun dawa da buhun gero da dubu ɗari to ai ku kaga dai an ji dama to Allah ya Allah ya kare kare mu Allah ya kare al'umma musulmi albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da lafiya da lafiya Allah ta kuke mana abin da ya sananta Allah shi kariya gare mu Allah doke mana wannan bala'i da kada nafi da kira da musulmi su gaba da addu'a lokacin karɓa addu'a ake kuma addu'a nan ta ga komai tasiri saboda ita ba inda ba ta shiga don haka a ci gaba da roƙon Allah insha Allah raja'una inda Allah kabirun wani sharifi yana cewa wani sharifi sharif dallabi na zaria yace mu Allah ba haka mun ka saba da kai ba tsakaninmu da Allah shiri saboda duk sanda ta kai kama kausai ni mun kama muka ce Allah ga matsala to Allah zai warware mu to don haka har yanzu ba mu kada da da'i ga Allah na cewa wata rana da kidnapping da boko haramun da zata shanu da tsada za su zama tarihi kamar ba ai ba insha Allah za a kai haka Allah shi gwada mana haka muna tare da Sharif Khalid daga Argungu wanda duk sanda muna tafsiri yana tahowa ko yanzu kuma ya taho saboda haka muna roƙon sharifi shirye mana da addu'a albarka ta tashi sallallahu
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين